بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فردا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم ارزقني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من القتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي آه، bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna gode ma Allah madaukakin sarki da sake dawowa da mu ci gaba tafsirin alqur'ani mai girma a wanda mun kwana a cikin wannan sura ta suratul ahzabi wanda a yau ma za mu tashi a cikin ta wanda aje mun kwana aya ta ah, aya ta 46 a cikin wannan sura ta suratul ahzabi wanda a yau za mu tashi aya ta 47 kenan shine fadar Allah madaukakin sarki wa bashiril mu'minina bi anna lahum min Allahi fadlan kabira a jiya ayar da ta gabata cikin kaman ayar da ta gabata ne da Allah madaukakin sarki yake maganar cewa ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira to shine sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa bashirul mu'minina kayyama mu'mine masu imani albishir albishir din da zaka masu shine bi anna lahum min Allah fadlan lalle suna da wani fadla daga wajen Allah kuma fadlan ma kabiran mai girma aka ce ita ce aljanna shine Allah yake nufi a cewa a ga musu albishir da fadla mai girma kuma kaga dama duk wanda Allah ya kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yayi imani da shi ya sallama ya yarda to ya samu fadla mai girma shi yasa zaka ji Allah yana jinjina wannan girman yana cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayati wa zakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wayan kanu min qablu la fi dalalin mubin kaga sai Allah yake tabbatar da cewa ai babbar baiwa ce yayin mu'minai da Allah ai kuma su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun kai imani tunda kaga a samu ai imanin ai fadala ce daga Allah tunda gashi an akwai waɗanda zamani ɗaya sun kai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma su ko samu fadalan imanin ba irin su Abu Jahal kenan irin su Abu Lahab su Utubatu bin Rabi'a su Shaybatu bin Rabi'a su Ukubatu bin Abi Mu'ayyid da sauran manyan kafirin da an kai su ma zamani ɗaya sun kai suna ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana yi masu wa'azin amma ba su yi imani ba saboda haka ga wanda sun kai imani to su Allah ya masu fadala mai girman gaske kaga ta nan za ka gano shi watan shari'a ta Allah ce in ya zaɓe mutum to kuma shi kenan duk yanda za a yi siyasa ya shige ta ci wannan wannan shari'a ne shi yasa za ka ga ko a yanzu sai ka ga wani a familin su gaba ɗaya duk ba musulmi bane gaba ɗaya amma kuma sai ka isko shi kuma sai ya musulunta kaga Allah shi ya tsamo shi kenan ya zabe shi kenan duk gidansu sai ka gaba ɗaya ba musulmi cikin su amma kuma shi ya yarda zai imani da Allah sai ka gazo ya musulunta kaga har gobe ana samun irin wannan to saboda haka za a shiga musulunci din to zaɓi ne na Allah kuma zaɓi na biyu kawai irin muna ba zaɓi kaga kusan ya kusa wuce na kowa tunda mu daidai gwargwado sadda mutum zai tashi ya isko cikin musulunci ake da ko da mutum yana dan karami ko da zai tashi cikin musulunci zai tashi saboda haka shi bai ma san wani abu da ake ce kafirci ba balle ma ya musulunta daga baya saboda haka kaga mu wawa kala fadala ce Allah ya mana ba saboda haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki to shi yasa ce kai ma mu'mina albishir da cewa suna da wata irin fadala mai girma shine ba su aljanna sanadiyya sun yi imani da Allah madaukakin sarki kuma sun yi imani da kai cewa manzo ne daga gare shi a sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wala tudil kafirina yace ya manzo Allah karka bi kafirai wal munafiqina da munafiqai fi ma yukhalifu shari'ataka cikin duk abin da zai saba ma shari'arka to manzo Allah sallama kada ka watan a a kakka kakka kakka bi su ma'ana karka bi su ka sassauta wasu misali kaman a su wajen kafirai kasan suna cewa ga lokacin baya suna magana ai kamar da Allah ke shawar dulau turhinu ayyudhiruna wai da manzo Allah sallama suna son abinda za a yi tun da yanzu ga shi Allah ya aiko shi kuma lalle ya sai an bauta ma Allah kuma su magana su allola ga gumaka da gare su yanzu abinda za a yi manzo Allah ya zo yau an ka bauta ma Allah ne gobe kuma sai a haɗu a bauta ma gumaka ne to kaga Allah madaukakin sarki to bai ba manzo Allah wannan umarni ba da haka shine ake nufi watan karka sassabtar da bangaren ka gare su ka tabbata bisa ga abun nan da wanda aka mawahi aka maka wahayi zuwa gare shi kuma gar ka ɓoye masu komai don haka duk abin da an ka Allah ya baka umarnin ka isan masu isan masu da shi yadda saboda haka shi ne wani munafiki na sai ce wada azahum kuma ka bar cutar da suka yi maka wai ma'ana shi ne irin abin da suka yi masu la tujazihim alaihi kada ka saka masu bisa ga irin cutarwa da suka yi maka saboda haka ila an tu umara har zuwa sada za a umarce ka fihim a cikin sha'anin lamarin su din wai ma'ana har zuwa sada Allah zai baka umarni na a yaƙe su ko wani abu mai kama da haka dai to shi ne a kabar cutarwa da suka yi makaɗin wata wakal alallahi ka dogara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa kafi ka shi ubangijin nan ya ishe ka duk wani abu da za su yi to Allah madaukakin sarki shi isan maka ga duk abin da suke aikatawa kuma waqafa billahi wakila lalle Allah ya isa abu mi al'amari zuwa gare shi mufawwidan ilaihi lalle Allah ya isa mutum ya miƙa dukkan lamura ne baki daya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ka gana Allah maɗaukin sarki yana gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kada ya bi su kafirai din da sauran munafukai game da irin abin da suke aikatawa saboda haka duk irin abin da suka mashi da cutarwa ya kauda kai kamar bai gani ba kuma wannan dama hali haka yake na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ta hakuri da kauda kai din ga abubuwa sosai tun daga su kafirai din da munafukai da ma irin masu wauta waɗanda su ba munafukai bane amma za su aikata aiki na wauta ne haka duka manzan Allah sallama ya yi haƙuri da suwa in ba haka nan ba kaga irin cutarwar da su munafikan suka yi ta manzan Allah sallama da ya ɗauki mataki kansu amma saboda Allah ya bashi umarni a a don haka ga ya jira su tukun kaga irin su Abdullahi bin Ubayyin ba abubuwan da ba su shirya mana makirci ga manzan Allah sallama saboda irin wannan makircin da yayi yawa yayi yawa kwarai da gaske har dan ɗanin shi Abdullahi bin Ubayyin din ana ce mashi Abdullahi shi kuma ya ce yana neman izini ga manzo Allah sallama ya bashi dama ya dace ki mai kan uban da nace ya kawo shi saboda irin ganin cutarwa da ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ai manzo Allah ya hakuri kina amma da haka manzo Allah ya ce mishi a'a ya kyale shi kaga duk ya wato manzo Allah ya ya kawo da kai din daga duk irin abin da suke mashi din to shi ne yake cewa da haka ka bar wannan cutarwa da suke maka din saboda haka kai kawai ka dogara ga Allah Allah madaukakin sarki shine zai tafiyar da dukkanin waɗannan lamuran naka din saboda haka kenan wato duk abin da annan manzo Allah ya kauda kai kar ya gaugawa gare su da saukar da azaba duk da wasu malamai suna cewa ita wannan ayar an an su a to an shahita da ayar da aka bada umarnin ayyaki saboda haka bayan an ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarnin ayyaki to daga bakin nan kuma duk wani wanda ya taka taka shi zai saboda haka ba magana kuma a kauda kai daga gare su din wannan haka malamai suke fada to shine Allah yake cewa wa kafa billahi wakila Allah ya isa abin ɗaukar nauyi kuma da ma wato a cewa ka dogara ga Allah maɗaukin sarki wato dogara ga Allah maɗaukin sarki da manzo Allah sallallahu da sauran annabawan Allah baki ɗaya da ma sauran duk mutanen kirki masu koyi da annabawan dukan su baki ɗaya suna miƙa lamarin su ga Allah ne suna dogara ga Allah ne shi yasa kaga duniya ta buga da su kuma tabbasu tunda kaga yanzu irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo ya fara isar da sakon Allah maɗaukin sarki ka kawa duk irin garin maka gaba ɗaya ba hau musulmi ba kafirai ne ka kusan a ce ba musulmi ko guda a ce ka ce ka kira mutane nan kuma ba su taɓa sanin abin da ba su tun da suke tun da suke duniya ba su taɓa sanin abin da aka ce musulunci wa mutanen garin maka ba a taɓa yi kuma su annabi gare su ba to kuma kaga wanda bai san abu ba kwata kwata kuma a ce ka taho yau ka kira shi ga wani ba ko abu da bai saba da shi ba kaga ba karamin aiki bane kuma ga duk mutanen garin ka kuma da sun haɗa kai baki daya wajen yaƙi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai waɗanda sun kai imani su ne ba da su ba amma zan da haka manzo Allah sallama ya ci gaba da wannan aiki bai ji shakku ba bai ji wani tsoro ba a'a tunda umarni ne daga wajen Allah madaukakin sarki kuma ya ci gaba saboda ya miƙa lamarin shiga Allah ya dogara ga Allah duk irin kullum makircin da manyan kafiran suka yi ta yi duk Allah ya tsallakar da manzo Allah sallama ba irin kalolin tarko tarko da shirya mashi ba don su kashe shi ko don su aibanta shi ko don wasu abubuwa kala kala dai amma duka dai Allah maɗauki sarki bai yarda ba ya tsere da shi ya yi hijira zuwa Madina sannan kuma daga baya sai ga abubuwa suka ta ci gaba wanda aka waye gari aka dawo ita kanta garin Makka da aka yi mutum Makka wanda duka kowa ya shiga musulunci saboda haka ga wannan ne a irin bi a hankali da manzo Allah sallama ta yi inda kuma hakurin da ya da su ne duk ya amfana shi yasa kaga yayi hakuri da su kwarai kamin a bashi umarni a yaƙe su din nan to ba abubuwan da ba su yi ana ba da hikaya cewa wani mutum da Yahudi wanda wato makwacin yake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to kuma abinda a shi wato lusar da aisa an kai shara cikin gida ne to ta nan gidan manzo Allah ka sa ana watso ta kaga saboda wani ya cutar da shi ya kaga yana ganin yanzu mutum yana da makwaci yana watsa mai shari'a sai an ji dali ko to amma kaga manzo Allah da yake shine sallallahu alaihi wasallam ba ma musulmi bane kuma ya abu amma da haka bai dawo wanda ka dan ya watsa da shi kina fashi a komi amma aka zo aka zo wata rana sai aka yi kwana biyu sai ɗaya ba watsa shara gaba sai manzo Allah yake tana baki gashi an kwana biyu ba watsa shara ba me ka faruwa sai tambaya an ka ce me ai lafiya bai da ta shi yasa shi mai aiki saboda haka wannan bai gudu da yake watsa wannan shara bai da lafiya ne aiko sai manzo Allah ce aiko ya kamata a tashi a tsaya gano shi duk da shi da sauran sahabbai ne wacce duk a tashi a tafi kaga ya ka gina ma kenan ko kaga manzo Allah ko shi kadai tashi ya tafi wurin ganin mutum ai ya karrama shi kwarai da gaske amma wajen da tawaga sahabbai ne ya tashi an kace wurin gani ne ka gani to shine aka zo manzo Allah ya zo to shine bayan ya gane shi ashe ba kada ya kaza kaza dai sun kaje gaisa to shine haka shi sai manzo to shi ma kai ne abu ya bashi maki yanga yanzu irin abun ka dai ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yanzu ya bai da laya kuma hatuwa za a kuma wurin gani ne to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi yake ce mashi yana ba shi shawara ya kamata ya musulunta muna yi imani da Allah sai ce a to ai shi yanzu ko ya imani ai imanin nan ba zai amfane shi ba saboda ya karar da rayuwa ta gaba ɗaya cikin wani addini wanda ba na musulunci ba kuma yanzu ga halin da yake ciki bai da lahiya yanzu saboda haka shi ko ya musulunci yanzu ba abin da zai iya cikin addinin manzo Allah ce ba komai kawai ka dai musulunta ne ya ce in yana ganin da shi manzala da ce mai haƙa shi sai ɗaya musulunci ne bayan kuma yana faɗin kalma ta shahada ya faɗi la'ila haɗin Allah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma sai ya rasu shi ke na ce manzala fito yana murmushi suna haɓe suna mamaki an kai manzala ce ai ya rasu sun ka ce manzala an rasu kuma aka murmushi ya ce eh abin da yasa saboda Allah maɗaukin sarki yana godiya ga Allah da yautar da bawa ne daga barin shiga wata saboda magana ta saboda haka tun da ya haka na kaga shi kenan aljanna ta kuma kaga bai taba sallah ba ko bai taba azumi bai taba komai da ibada ba shi kenan sai aljanna kuma saboda haka a to kaga kaga wannan hali mai kyau ne na manzala shi ya jawo haka ne amma in da sabda yana watsa shara na an tashin arziki ai kaga ba ba ai haka ne kuma to saboda haka manzala sallama farko lalle a kame a bashi umarni ne ya ki kafire kai tsaye to lalle ga lokacin nan sun yi abubuwa kala kala daban-daban waɗanda manzo Allah sallama ya kauda kai daga Yesu wanda yana da iko da ya ce ma Allah madaukakin sarki a halakar da su duk halakawar za'i amma manzo Allah bai shi yasa kaga lokacin da ya zo Ta'ifa sadda ya zo ya kira su ya masa wa'azi kira su zuwa ga addinin musulunci kuma ƙarshe sai musu yi imani ba sun ka sanya irin wawaye irin mutanen garin haka da ƙananan yara suna jifan manzo Allah sallallahu alaihi to ƙarshe suna tare da shi da wani sahabi da suke tare da shi sai yake ce manzo Allah sallama aiko manzo Allah kamata ya qudu alaihim kamar su mugoya addu'a maza Allah halaka da su mana ayafi sai ke cewa ai lam of asla anan wala fahashin walakin ne bu istudaiyan wa rahmatan yace ai ni Allah bai aiko ni don in zama mai tsinuwa da la'anta ga mutane ba yace ai ni Allah ya aiko ni ne don in kira zuwa ga addini kuma don in zama rahama ga duniya saboda haka in masu addu'a an halaka da su ai bai bai zama rahama gare su ba kenan to kaga ire-iren waɗannan abubuwa suna nan da yawa waɗanda manzo Allah sallama ya yi hakuri da suwa wanda in a cikin musuluncin ne kuma shi ma an ta samun waɗansu ta yin wauta haka irin masu wauta haka duka wanda kaga kamar in ka duba misali irin yanda aka ce aka kamar da mamala ƙari da kawar sun ashifa wani mutumin da ya zo wurin maza Allah sallama wai ko da ya zo to sai ya ce maza sai yana zuwa wai ya biyo maza Allah ne ba shi ba sallallahu alaihi wasallam yana zuwa kawai sai ya riko mayafin maza Allah haka ga waya wanda ya fisga haka sai da aka kamawa ta ga wayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kai ci ya zo ne manzo Allah ya biya shi bashi saboda ko su da makocin ai in gidan Abdul Muttalib ko can taurin bashi gare su saboda haka shi sai ya biya shi to shi kenan sai nan ne inda sai da na umar ya taso ya kaza mai tsawa sai manzo Allah ya ce mashi a'a kyale shi sai ce ai duk da ni da shi ya akwai abin da muka bukata gare ka kai umar ai ya ce kamata ya kamar nasiha dubu biyu da ne shi shi kamata ya ni kai wani nasiha in na ci bashi yanzu ke biya ba sai an tare gima ba shi kuma ka mai nasiha in zai tafi wa wurin biyan bashi to yanzu ki biya hankali ba da rashin arziki a kai ba ita shi ya kamata kai mana nasiha sai na ba saboda haka sai manzo Allah sallama ya ba da umarni ce a biya shi bashi kuma yasa an ka aure mai na ji ko shi ne kusan aure mai kusan sai ko 20 ne yace a bashi zalla sai da lamarin ce kuma zalla ka dace a biya shi bashi ne an biya shi to kuma yanzu wanda shi na mene za a kara mai sama ya ce ai saboda ka katsa mai tsawa kara zanar da shi ka bashi tsoro wannan tsoron da ka bashi diya ce ka biya shi sallallahu alaihi wasallam kaga sannan kuma sai manzo Allah ya gaya musu su kuma ga ka'ida ma biyan bashin nasu akwai sauran kwana uku nan gaba lokacin bai bane biyan ga ka'ida da sun kai da shi ya wai amma kuma ya tori da bashi wai da haka kaga in ba irin su manzo Allah ne ba sallallahu alaihi wasallama ko kana da su ba ka biya yanzu ko a tutun da lokacin bai ba ko ka gani saboda haka tun da hayar shi arziki ka gani to tun da dai lokacin bai mutum cewa zama bai ma ba yawa sai lokacin yayi amma da yake maza da nace biya shi tun kafin lokacin yayi kuma ga abin da yayi to kaga duk irin waɗannan suna nan da yawa su ma manzo Allah sallama duk ya an yi su kaga irin masallaci an sani wuri ne na ibada da girmamawa wanda Allah madaukakin sarki bai bada umarnin a sa wani abu na kazanta a masallaci ba Allah ya bada umarnin a tsaftace masallaci da kyau amma duk da haka ai an ga irin abin da ya faru wasu malamai suna cewa zulun koyi sirani ya yi aikin ko dai ba shi bane dai wallahi alam amma dai ana zaune ne a masallaci ga tare da sahabbai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wai shi kawai sai je yana jin fitsari sai kawai ya diba ya ga inda da hili cikin masallacin wai cikin masallacin ba kawai ya ga wani inda da hili inda ba mutane sai koma can da tsogon na fitsari ne shi ciki shine sahabbai suka taso mai kai kai sai manzo Allah ya ce abu kyale shi shikenan ita fitsari ne haka ma cikin masallacin ba ya gama sannan manzo Allah ya ce cewa ebo ruwa sai a zuba ga na inda ya yi tsari shi ke nan sai ya taso ya zo inda maza Allah salama sai ya zanna sai yake cewa Allahumma rahamni warham Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan sai yake cewa Allah ka ji kaina kuma ka ji kan Muhammadu amma ka ji kan kowa tare da mai Allah ba su yi budda ne saboda haka wato tun da ya ce wani hitsari kaga kowa ya taso mai an hana shi amma maza Allah ɗaya ce a kyale shi ko to saboda haka Allah ji kaina daga shi sai maza Allah su kai sai manzo Allah ce kai ko ai ka tsare rahama Allah da addai rawa da yawa kai kuma mu dai sannan manzo Allah ya nuna mai masallaci kaga ba da haka da aka gina shi ba dan ibada aka gina shi kaji kaji kaji sannan to kaga in ba irin haka sun da manzo Allah ba kaga ba ka yadda ba ka iya hankurin a ce cikin masallaci mutum ci zai tsari kai tsaye to amma kaga su manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallama to sun taya hakuri da kafiran sun yi hakuri da munafukai kuma sannan sun yi hakuri cikin musuluncin ma da masu wauta saboda haka sai mutanen kawai zo su ta manzo Allah harka ta wauta amma manzo Allah ba zai ba zai damu ba saboda kowa manzo Allah ya zai ta yi mu'amala da shi daidai yanda yake din duk yanda kake haka manzo Allah zai kokari in ba daidai kake ba zai kokarin wanda zai sai sai taka saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi ya ci gaba da tafiya tare da jama'a shi yasa kaga ya zauna lafiya lau ba taba jin ga wani matsala tsakanin shi da shi da wani ba sai dai a mai fassara dai tarshe adalci a mai kazafi da ƙarya kamar irin wanda kafirai suke mashi din ya yanki zumunci ya yi kaza ya yi kaza da sauransu wanda kaga duk ƙarya ce kuma suke mashi to wannan shine wa kuma irin abin da an kasan da malum mutanen Allah ba za su tsere wannan din ba to sai dai irin wannan to shine kaga nan da Allah yake cewa kada bi su kada bi makafirin nan da munafikai ya kyale su ga cutar da suka mashi kaga manzo Allah yayi kware da gaske to shine wada azabun wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah wa kafa billahi wakila ubangiji ya isa mai wata abun mi kalamari zuwa gare shi
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرهوهن سراحا جميلا
a sai Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da cewa a yanzu kuma zai gaya mana wani hukunci wanda ya shahi a na watan tsakanin ma'aurata na saki ya shiga haka to shine Allah yake cewa ya ayyu halladina amanu ya kodin na imani wanda malamai suna cewa shi ma kamar irin nan ya ayyu halladina amanu wato Allah ya faɗi shi da yawa cikin alkur'ani saboda muhimmanci ne da kuma kasancewa girmamawa ne ga su ma mu'minai kaga su ma Allah ya mutunta su ma cewa ya ayyuhal ladina amanu inda Allah ga dama kai sai ka ga musu magana kace kace tunda bayi ne ne ko ba wani abu suke ba saboda haka tunda bautar da suka yi ba shi Allah ba shi suka kara ba komai ba kansu ne suke yi amma duk da haka nan sai Allah yana kira mu da girma su ma ya ayyuhal ladina amanu shi yasa malamai suke cewa ya kai kusan so 80 da wani abu kusan da tara wanda Allah yake faɗa ya ayyuhal ladina amanu din amma suka ce ya ayyuhal ladina kafaru gaba da duk Qur'ani guda ɗaya ne saboda kaga bai da muhimmanci shi ko saboda haka shi ba ya ayyuhal ladina kafaru da yawa alqur'ani ba so ɗaya ne kawai to shine na Allah ya kira mu ne ya ayyuhal ladina amanu ya kodin da imani shi yasa wani malami yake cewa shi babba abin da yake ji ma daɗi shi ba babba abin da yake ji ma daɗi irin nan an Allah ya wanga kiran nan wada al'umma manzo Allah ne ake sallallahu alaihi wasallam shi ko jin daɗi ne shi ma yana cikin al'umma manzo Allah ga shahada shi Allah ya kira yana cikin shi ma yace yana jin daɗi haka bayan Allah ta shine ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani Allah ce idza nakahtumul mu'minati idan kuka aure mata mu'minai summa dallaqtumuhunna sannan sai kun ka sake su min qabli an tamassuhunna kuma tun gabanin ku shafe su wato shine wata kila ana cewa min qabli an tumasuhunna wanda kin an tamassuhunna din zaka min qabli an tamassuhunna to ana karanta da haka nan ma'ana shine wai kun ka sake mata tun kamin ku sadu da suwa to sai Allah ya ce famalakum alaihinna min iddatin babu wata idda wadda an gare ku da za ku dora masu ta'tadduna ha wadda za su yi idda da ita kuma sannan famatti'uhunna ku ji yadda su dadi wato shine ku ba su abin da za su ji dadi da shiya bayan kun sake su din sannan kuma sai Allah ya ce wasarrihuhunna ku sallame su sarahan jamilan sallama mai kyau ba tare da shi arziki ba kuma a don haka nan aka ce Allah madaukakin sarki a ya ce a izana kansul mu'minati in kun ka aure mumine sai aka ce an ambaci watan su mumine ne to amma ai ba sai su kada ake nufi ba ko da ahlul kitabi ne mutum ya aura ka san an halatta musulmi na da auren ahlul kitabi bai yahudiya ko ba nasariya amma ita musulma ta auri ahlul kitabi din wanda ba musulmi ba shi a ba yadda ba amma shi namiji yana iya auren ta ne to shi ne aka ce to amma gashi an ce in kun ka auren mata mumine to kenan banda waɗanda ahlul kitabi ko kure sai aka ce hadda su su ma sun shiga cikin nan dai don haka ko ba sai mu mai ɗaya ba ko da wato su ma wato ahlul kitabi ne an ka aura su ma wanga hukuncin wato duk ya hada duk da su ba aka ce abin da yasa aka yi wato an ka ambaci cewa mata mu'minai domin a yi ishara ne zuwa ga wato auren mu'minai din to shi yake bisa ga aure ahlul kitabi din saboda haka ya shi din ne ko kuma ya zama shi ne filafil aula saboda haka shi ne aka ce shi auren alal kitabi din makaruhi ne ko kuma filafil aula din ne to shi ne sai Allah ya ce to in kun ka sake shi ne sun matsallaka tumu hunna min kabli an tamasu hunna shi ne sai kun ka sake su kuma kamin ku sadu da su ba kawai dai an daura aure ne mutum an daura mai aure da mace shi kenan kawai sai kuma yi sake ta daɗa la'alla kila ko misali ana gama daura aure ne sake ta ko kuma a'a kamar an daura auren kila ma ba ya gari ne can yana can wani wuri ne ko da ba ai kwanaki ne kaga dai bai dawo ba saboda haka da shi ita ba su haɗu ba to shine sai Allah ce to in an kan ta faru din sai kun ka sake su to shikenan fa matti'uhunna sai shi ta kuje su da imana shine akwai ana da misali sai mutum ya samu dan wani abu muhimmanci an gane sai ya ba su shikenan sai ce to gashi nan da haka yanzu dai ya sake ta kuma ga wani abu nan can in ta samu namiji ta kara can ta ta hidimomin aurenta wannan shi ne abin da Allah yake cewa a yi to shi ne aka ce amma in ba dama ko can an riga an ambaci abin da za a bata da sadaki ba amma idan ya zama ko can ko da an ka daura auren an riga an yi magana kuɗin sadaki ko nawa ne zai bayarwa to nan wurin ba wani abu zai ɗauka ya bata ba sai dai ya raba kuɗin sadakin biyu sai a bata rabi shikenan in dai haka kawai mutum ya suke mata tashi haka ta faru ne ta abin da zai faru kenan kana auren mata haka kawai ba abin da ya faru tsakaninku da kai da ita sai ka sake ta to shi kenan in an yanka kudin sadaki ko dubu nawa ne dai sai a raba biyu daidai sai ka bata rabi wannan shine abin da malamai suka faɗa irin su Abdullahi bin Abbas haka yake kai Imam Shafi'i da su Imam Malik kuma duka su ma akan haka sun ka tafi din cewa watan haka za a yi idan a wadda an riga an baci sadaki ne gare ta don haka amma sai an ka ce in an ka bata rabin sadakin to ba magana kuma a ce kuma sai an bata wani abu daban na wannan mutu'a da ake magana din saboda haka ba sai an bata ba inda ba ganin dama sai ba shi mutumin ba amma da shi rabin salafi shi ne kawai abin da zai bata din kuma sannan sai Allah ce ba kuma idda don haka ga ba magana wata idda na yanzu in yanzu na sadda kace ka sake ta wani ce yana son ta daura aure illa ne kwarai da gaske don haka ga ba magana ba sai ba sai ba sai ta yi wata idda ba to shine kaji Allah ce fa malakum alaihi min iddatin ta'atar dunaha ba ku da wata idda wadda za ku dora bisa kansu wadda za su yi idda da ita din saboda haka shi ne ba idda bisa gare ta iyaka dai za a bata wannan kamar da aka yi magana din in ba ambaci abin da za a bata na sadaki din ba sai a bata wannan dan abin da za a bata na kyautatawa din to wasu malamai sun ce kamar imamu shafi shi ci ya wajibi ne sai an bada wannan abu in mutum sai mata dole ne ce sai ya bata wani abu wanda za ta yi ta dan yin wasu harkoki da su wajibi in ji imamu shafi amma shi kuma imam malik ya ce a mandubi dai ne an so a baya din saboda haka in baka bayar ba to baka da zunubi amma dai ba su haka nan baka baka kyauta ba kenan to saboda haka imamu malik kenan a wajen shi to da haka shine sai Allah ya ce wasabbihunna sai ku sallame su kuma salahan jamilan sallama mai kyau da haka ba sai an yi wasu abubuwa na rashin mutunci da rashin arziki a tsakanin ku ba to shine abin da Allah ya magana kin da
يا أيها النبي إنا أعلنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات أماتك وبنات خالاتك وبنات خالاتك التي هاجرن allati suke وبناتك آلاتك اللاتي آذرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبن نفسها للنبي إن وهبن نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكها خالصة إن أراد النبي أن يستنكها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهن في أزواج وما ملكت أيمانهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك خرج وكان الله غفورا رحيما
Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da cewa ya ayyuhan nabiyu ya sa kira maza Allah salama da irin wannan kira na girmamawa cewa ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan babban annabi sallallahu alaihi sallama inna ahlalna laka azwajaka Allah ce hakika mun halatta maka matanka allati ataita ujurahunna an kai kuskure zan kida wannan kira shi manta allati ataita ujurahunna wato waɗannan waɗanda kabba sadakin su wa ma malakat yaminuka da kuma waɗanda abin da dama ka can mallaka su ne koyanginka bayi kenan mimma afa Allahu alaika daga cikin waɗanda Allah maɗaukin sarki watan ya mayakar da su hannunka shine wanda aka yaƙi daga kafirai kuma sai ya zama ka samu a suka zama koyangi daga gare ka a to shine Allah yake cewa an halatta maka su sannan wa banati ammika da kuma matan ammomanka wato amma shine a kaman ƴaƴan yan uwan babanka dan uwan baban mutum shine yake ce ma'ammi uwan baban mutum ko kanin baban shi shine wa bana ta ammika da ƴaƴan watan yan uwan watan mahaifinka wa bana ta ammatika sannan kuma da ƴaƴan nan bana ta ammika shine ƴaƴan yan uwan baba maza amma wa bana ta ammatika kuma shine ƴaƴan watan yan uwan baban amma mata sannan wa bana ta khalika da kuma ‘ya'yan ‘yan uwan mahaifanka mata mahaifiyarka mace wato ‘yan uwanta su ma maza shi ne wa banata khalika da watan banata khalika shi ne ‘ya'yan ‘yan uwan mahaifiyarka maza wa banata khalatika da kuma ‘ya'yan ‘yan uwan mahaifiyarka mata allati hajar da ma'aka waɗannan da suka yi hijira tare da kayya ma'ana shi ne bi khilafi mallam yuhajirna banda waɗanda ba su yi hijira ba amma sannan gwamnatan mu'minatan da kuma mace wadda ke mumina in wahabat nafsa halin nabiyyi idan ta bayar da kanta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta shi ma Allah ce amma in arada nabiyyu idan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nufi ya yi niyya an yi tankiha cewa zai nemi auren nata din zai aure ta to shine an bashi dama ya aure ta don haka sai ya aure ta kuma ba ta da sai an yi sadaki ba duk wata ba da kanta ga manzo Allah ba sai sam ba sai ya biya sadaki ba sai Allah ce amma khalisatan laka ke bane gare ka kai kada ya kama manzo Allah min dunil mu'minina banda sauran mu'mini ba da su ba da haka kai ko da wata mace ta ce tana son ka in kana so din to sai ka biya sadaki shine ce khalisatan laka ke bi gare ka kawai min dunil mu'minina banda sauran mu'minai a Allah ce kad alimna haqiqa mun sani ma faradna alaihim abinda mun ka watan farlanta gare su su mu'minai wanda mun ka wajabta gare su shine fi azwajihim a cikin auren mazan su watan a cikin matan su kai shine a na cewa kasu ƙara sama da mata hudu to Allah ce mun san abin da muka faranta gaisu a cikin sha'anin matan cewa kasu aura kasu wuce mata hudu sannan kuma sai da wali kuma sai da shaidu sai da sadaki amma kai kadai ne an kai ma ko da ba da wadancan din ba sannan sai Allah ya ce wa mamalakat aymanukum wa mamalakat aymanuhum da abin da da musu san mallaka min al-ima'i na koyan su mu ne din bishira in ta hanyar saye kenan wa gairihi da wani shi shine a wato shine da an ta kuna al'amatu koyan ga ta kasance mai manta hillu da malikiha wadda za ta halatta gaba mallakin ta din kal kitabiyyati kamar ba kitabiyya bi khilafil majusiyyati sabanin amma banda awda ba majusa wal wathaniyya da masu bautar gumaka sannan ba wannan wa an tastabra'a qabla al wathayi kuma kamin mutum ya sadar da dole sai ta yi tsarki sannan to shine sharadin mallaka ita koyan ga din ga su mai ne din sai Allah ya ce manzo Allah sallama an yi ma wannan ne an ka tsara maka waɗancan mata don Allah ce ya halatta maka aure su likai la ya kunu alaika harajun don kada kunci ya kasance gari ka da takura a watan a cikin sha'anin mata za ka shi sa Allah yalwata maka yanzu da kake so kai haka nan din wa kana Allahu ubangiji bai gushi ba gafuran mai gafara ne ga dukkanin abin da ya gudana na laifuka na bayi sannan rahiman kuma Allah mai jin kai ne bi tausi a tafi zalika a cikin wannan yalwatawa da ya yi maka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan shine wannan doguwar aya da Allah madaukakin sarki yake bayanin wannan ga manzo Allah sallama cewa ya sifanta mai waɗannan matan cewa duka ya halatta mashi su ya aura kaga cewa na farko matan shi waɗanda ya biya sadakin su wanda zan ka daura aure kenan tare da su da ta hannun iyayen su kenan sannan da kuma waɗanda da mashi ta mallaka kaga duki nan sannan a shi ne aka ce waɗanda bayan dama samu san mallaka su ne kawo koyan giki nan kamar yadda aka sani shi yasa nan shi ya sai kawo cewa kamar ka safiyata wa juwariya kamar safiya da juwariya mun karanta su a kwanan baya cewa da haka su an yaƙi ne aka zo da su matsayin a suna abinin koyan gi fursunan yaƙi kenan to sai kuma ƙarshe suka koma ta hannun manzan salama to an ce ita kamar ita safiya din ita ce kamar da mun ka faɗi ta din safiyatu bintu huyayi bin ahdabi wanda ana cewa kaga tunda daga cikin watan su an ce daga cikin tsatsun annabi haru ne dan uwa annabi musa asalin nasabar tasu ita tana koma can din ne saboda haka shine ita ma tana da nata ita ma binta kawai ita ma cikin mata ita ma za hadi ko mun ga da zainab binti jahsh nan cewa cewa take ita ai kowa uwaye da suna aure da shi ga manzo Allah ma ita kam Allah ne ya daura mata aure da annabi kai tsaye ba wani wali ba kowa shi to ita ma wanda take magana cewa take saboda haka ita ma wato babanta annabi haruna wato sannan kuma dan uwan baban nata kuma har yanzu annabi musa sannan kuma mijinta kuma annabi muhammadu saboda haka ita ma tana da abin da za ta faɗi kenan cikin an alfahari daga cikin na daraja to saboda haka an ce tana daga ciki ba zai tashi ne shi annabi annabi harun din sannan haka daga sadda an ka yi na khaibara ne anan ne an ka zo da ita lokacin da aka zo da ita kuma sai aka ce sai maza da sallama ya bayar da ita ta hannun dihiyatul kalbi to lokacin da ya bayar da ita ga shi dihiyatul kalbi to shi ne sai a sauran sahabbai sun ka zo kuma wurin maza da sallama suka ce mashi to ai kuma ita wato wannan maza Allah wato shugaba ce tunda ita diyar sarkin su banu kureza banu naziru din ne da banu kureza saboda haka kaga matsayinta ta babban gida ta yi to cikin mayin gida to ba ta dace da shi maza Allah kai kamata a ce ka rike ta in ji sahabbai sun ka zo da maza Allah suka ga mashi haka din to shine kuma sai maza Allah ya ga cewa kada ya ki a tan karbar ta din kuma wani abu ya biyo can kowa ci shi ka so can to saboda haka sai maza Allah sallama ya ce to shikenan sai an shi ta sai ya bashi wata a madadin ta to sannan sai maza Allah sallama ya wuce ta kuma sai ya aure ta wannan abin da ya faru kenan ga ita ana cewa ma a to akwai dan wani kamar a cikin dan wani digo wani dan wani tsanwa haka ga cikin ijiyar ta haka sai wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambaya ta menene abin da ya haka ya sa mata haka ga ijiya sai ta ce abin da ya faru wato lokacin a wanda suka aure mijin ta san da farko da yake kafiri ne ba musulmi bane to shine sai ta yi mafarki watan ta ga wata ya haɗo mata shine sai ta ga gaya mashi tana farka ko ta gaya mashi shi kuma sai kawai ya mare ta to wannan malin ne da ya mata shine sai ya yi wannan digo kamar wani aji cikin ijiyar ta ta ganga to shine ya ce ke abin da kika so dai kina so ki take aure sarkin ya sirba ne ko wai manzo Allah kenan wai shine ma'ana wannan farki ya fahimci ma'ana a shi farki to shine yake tana so wai za ta je ne ta auri sarkin Yasrib ba ka san Madina ita suke ce ma Yasrib ba kamar yadda muka faɗa can baya to shine a ita wannan Safiya kenan to sannan kuma a ya ce wa Juwayriya ko kamar Safiya ce da Juwayriya to ita ma Juwayriya kaga mun yi faɗi ita ma ita ce bintul Haris Juwayriya bintul Haris al-Khuzaiya ita ma wanda ita ce wanda muka faɗi cewa ita ma sadda an ka zo ta faɗa ni cikin rabon sabitu bin qais bin shammasin shi kuma wanda lokacin da ta faɗa cikin rabo ne to sai ya dora mata fansawa da za ta biya in ta biya zai yauta ta shikenan ta zama ɗaya to shi ne sai ta zo wurin manzo Allah sallama tana neman ya taimaka mata ya bata wani abu da za ta yi wannan wanda za ta san farshe kan nata din da shi ne sai manzo Allah sallama ya ce to bari ya yi mata abin da ya fi wannan bari zai biya mata kuma sai ya aure ta ita ma din kaga duk manzo sallama ya taimaka musu saboda haka to shine sai a nan su ne cewa mimma afa wa malakati minuka mimma afa Allahu alayka sannan sai Allah ya zalo kaga an samu wancan waɗanda mutum Allah ya biya sadakin su da waɗanda bayan shi waɗanda ya mallaka sannan wa banati ammika ga kuma ƴaƴan watan dan uwan baban shi maza kenan ƴan uwan baban shi maza da kuma banati ammatika shine ƴan uwan watan ƴaƴan watan ƴan uwa ne ƴan uwan baban shi mata kaga hudu kenan sannan ga kuma ƴaƴan watan khalashi ƴan uwan mahaifiya ta kenan maza sannan ga kuma na ƴan uwan mahaifiya tashi bangaren mata kaga kusan guda shida kenan sai Allah ce amma Allah si hajar da aka iyaka dai shine wato sai waɗanda sun kai hijira shine kawai abin da ake amma in musulmai sun kai hijira ba sun ka dawo zuwa Madina ba to manzo Allah sallama sai Allah bai bashi izinin ya ya aure watan ainihin su waɗannan din ba sannan sai ce wa mar'atan mu'minatan da macin mu'mina kaga ta bakwai kenan in wahabat nafsa in ta bada kan nata ga manzo Allah sallama kuma ko shi ba matsi sai Allah ya ce mashi in arada nabi wa an yastakira amma in yana so ba cewa Allah ba ci mai yayi dole dowar ta bada kanta sai ya aure su ba a'a sai in manzo Allah yana da bukata yana da ra'ayi to shine Allah ya ce ya bashi dama amma kuma sai ce khalisatan laka ke gare ka kai kadai ya manzo Allah sallama min dunil mu'minin da banda sauran mu'mini su kam saboda haka su kam duk wanda wata mata ce za ta tana so ne za ta aure shi to sai ya biya sadaki kuma sannan da wali da kuma shehu sai sun taru saboda haka amma kai kadai ne an ka ba dama in dai kana so shi kina sai ka aure ta kawai Allah ce kuma alimna ma faradna alaihim mun sa abin da mun ka farlanta gari su su mu'mini fi azwajihim a cikin waɗannan watan matansu da sun ka aura na cewa kar su wuce mata hudu iyaka watan nan hudu gare su za su tsaya wancan kuma da aka cewa mar'atan mu'minatan din nan macin da ta bayar da kanta kyauta suna cewa wato kamar ita mai muna tudin kaga tana daga cikin wanda ita ma ta bayar da kanta ga manzo sallama ina jin mun faɗi ta wancan lokacin mai mutu bintul haris tana daga cikin su akwai zainab bintu khuzaima ita ma wadda ake cin ummul masakin din nan ita ma tana daga cikin wanda sun ka bayar da kansu ga manzo Allah sallama da wata da ake cin ummu sharikin ita ma duk suna daga ciki da khawlatu bintu hakimin su ma da haka su ne waɗanda ake cewa su ka bayar da kansu ga manzo Allah din sallallahu alaihi wasallama to da haka shine sai Allah ya ce da haka mun sa abin da mun ka farlanta ga su sauran watan bayi cewa kar su wuce mata hudu da haka kai kadai ne an ka ba wannan dama din sannan sai Allah ya ce duka wannan ne Allah madaukakin sarki ya zana maka waɗannan abubuwan ne ne kai la yakunu alayka hajarun harajun kar kunci ya kasance gare ka don haka ba ta kura da zai kiyama sallallahu alaihi an baka dama ka ka aure wanda kake so wa kana Allahu gafuran ubangiji mai gushi mai gafara ne rahima mai jin kai
ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ارتقيت ممن أذنت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يأذن ويرلين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما
a to sai Allah kuma madaukin sarki ya ci gaba da gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa turji ilaika man tashau wato shine kana da iko kana da dama ta yanda wato zaka jawo wanda kake bukata zuwa gare ka shine turji'u ko kuma turji'u man tashau zaka kana iya dakatar da wanda kake so shine turji'u man tashau min hunna ka dakatar da wanda ka so daga cikin su waɗannan matan naka din ma'ana shine an ga ce annabatiha kamar wajen rabon kwana ne Allah ya ce haka yanzu shi manzo Allah ba takura ba dole gare rabon kwana in ya ga dama da shi kenan kuma ya dakatar da mace kuma shi kenan yayi wayannan Allah ya bashi wanda ya kaso koyi haka ne shine tuji umman ta shawo da hunna kaga wannan shi ma sai manzo Allah shi kadai ko sallallahu alaihi wasallama haka shine tuji umman ta shawo zaka dakatar da wanda kaso min hunna daga cikin su matan nan naka annabati ha daga barin baccin ta zaka ga in ba ga dama ba ba dole rabon kwana gare ka sannan wata uwi ilai kaman ta shawo kuma kana iya jawo wanda kake so ka taro ta zuwa gare ka ma'ana wanda kaga dama zuwa gare ta shikenan ka zai gare ta kullum ba a sa maka kaidan cewa dole sai ka rabon kwana akan wajibi ba sannan wa man ibtaghaita mimman azalta haka nan duk wanda kan nema daga cikin waɗanda ka dakatar daga cikin rabo din kuma in kaga dama kuma kana iya dawowa da ita wai ma'ana in ya ga dama ya ware waccan cewa to ba zai ƙara ba kwana da ita ba kuma in ya ga dama dawowa da ita kuma ya dawo da ita to dai Allah ya bashi dama din shine a wa gaita haka nan duwar da kan nema mimman azalta daga cikin wanda kan dakatar daga rabon kwana duk an baka dama fala junaha alayka babu da fi gare ka a cikin jawo ta din da kai yanzu sai Allah ce zalika wannan Allah madaukin sarki wannan zabi da Allah ba manzo Allah adna saboda shine mafi kusa an taqarra ayunuhunna idanuwan su su matan nan za su yi sanyi wala ya hazanna ba za su yi bakin ciki ba kuma wayar daina za su yadda da bima ataita hunna da duk abin da ka ba su watan na rabin kwana din kullu hunna dukkanin su baki daya aka ce wannan bima ataita hunna ya isa amma wannan kullu hunna din matsayin ta'kidi ne aka kawo shi kuma don haka sai Allah ce wallahi ya alamu ubangiji ya san ma fi qulubikum duk abin da a cikin zukatanku min amrin da sai na al'amuran mata wal mail ila ba'dihinna da karkata zuwa ga sashin wasu daga cikin mata din wa inna ma khayyarnaka amma mun baka zabi ne fihinna a cikin su taisiran alaika don a sauƙa maka a yalwata maka fi kulli ma arta cikin duk abin da kake so ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana Allah ubangiji bai gushi ba aliman masali ne da kalki da halitta tai haliman ko mai hakuri ne min iqabihi daga min iqabihim daga barin yi masu azaba su bayan din kaga nan Allah madaukin sarki ya ba manzo Allah dama cewa don haka watan in ya ga dama ya raban kwana in kuma bai ga dama ba kuma ba dole saboda haka shi yasa duka malamai suka tabbatar da cewa wato wannan aya tana magana ne akan yalwatawa ne ga shi manzo Allah sallallahu a cikin zaman shi da iyalan shi kaga ko cin gida ne shi Allah bai yarda a takura manzo Allah saboda haka wanda zai kaso haka nan zai don haka kaga yalwatawa ne gare shi saboda haka a rabon kwana bai zama wajibi gare shi ba shi manzo Allah sallallahu sallama saboda haka amma saboda cika adalci irin na manzo Allah sallama duk da haka kuma sai yana rabawa Allah ya ce ba dole ba kaga amma inda ba irin su manzalan da tsararru ba kaga in wani ne ya samu wannan dama kaga aikon na zai ku saboda haka kaga zai aure mata karshe kuma ya hita batun waɗancan sauran shi kenan kawai tun da ya ga an bashi dama to amma da yake shi manzo Allah shi ba yadda za a iya sa'a ma Allah ba da za a kuma ya zalunci to shi yasa Allah ya bashi dama kuma bai yi zalunci din ba saboda haka shi yasa an bashi ikon wanda ya kaso zai in dai ba ita sai da sauda ba da mun ka faɗa wata ce ta ba sai da Aisha kwananta ba kaga ita ita da kanta kaga ta tsara wannan shikenan to aka tunda sai kaga ba yanda zai saboda haka ko gobe mace ta haka ne ita ma ba da fi da ce mijinta kada sake dawo a ɗakin ta ita har sai lokaci kaza ai ba dole bane shikenan saboda haka to shi ita in dai ba irin wannan ba to amma dai rabon din haka manzo Allah yake rabu da saboda adalci kaga shi yasa kaji Allah ya ce wato saboda a yake cewa zalika adana an taqarra ayunuhunna shine mafi kusa ta yanda watan idanunsu za su yi sanyi kaga ai sun san shi maza Allah yanzu Allah ya bashi zabi wanda ya ga dama zai in ya ga dama ya raba in ya ga dama ya ki to kuma sai ya raba ai kaga dole yanzu shikenan sai a abi haka da kaga kowa zai ji dadi zai tabbatar da wata lalle manzo Allah mutum ne mai adalci kwarai da gaske to shine sannan sai ce ba za su yi bakin ciki ba za su yi da duk abin da zaka ba su dukkan su haka Allah ya ce ya sa abin da a cikin zukatanku na karkata zuwa ga wasu sashi wato shine aka ce a karkata din na farko dai misali idan mutum yana da mata mata ne yana karkata na rashin adalci ga wata to a wannan wurin shi idan ya zo ran tashi alƙiyama abin da ake cewa alamar da za a gane shi wannan mutumin zai tashi da shayayyen rabin jiki rabin jiki ne bai da ya shanyi wai shi ne alama shi Allah ba ta wadda da kafin wata tashan kiyama haka nan wanda bai adalci ne gabata ne don haka amma shi ne za ka ji inda Allah wadda zai ke cewa walan tattaɗi'u an ta'adilu bainan nisa'i walau harastum amma ya ce fala tamilu kullal maili fa tazuru hakal mu'allaqa sai Allah yake cewa sai dai akwai wani bangare wanda shi Allah ya san ba za ku iya yin wannan adalcin ba yake cewa kamar wajen soyayya lalle ne sai mutum ya ji ya hisan wata to amma kada kora a cikin zuciyar mutum ya hisan wata daga ciki to kada watan ya karkata kullal mai yace fata zaruha kalmu allaka ko ba waɗannan din kamar waɗanda abba su da miji kamar waɗanda Allah ta yi kawai shikenan to kada a yi musu haka ne saboda haka iyaka dai ya zama watan a duk abin da za a bayarwa na ciyarwa na abinci da sauran sutura menene komi misali ya zama ana yin adalci wajen rabu shi sa shi ma manzo Allah da kanshi sallallahu alaihi wasallama idan yayi irin wannan rabe raben shi ma diya babba su saboda irin takarin zan irin na manzo Allah sallama waya kada zai ya saba ma Allah abin da yake cewa ya ubangiji na yi rabo cikin abin da naka iyawa to ka Allah ina roƙonka kada ka kama da cikin wanda ba na iyawa wai ma'ana na nufin abin da ya kamata ya raba na na tsakanin su duk yayi amma in dan kamar wajen karkata kamar misali wajen so dole ne sai an samu wani shi ne ke cewa to Allah garga kama ne ga wanda bai tsayawa saboda ai shi Allah shi ce ba tsayawa kaga shi ko maza Allah kaga dole ya gaskata Allah ko saboda haka shi ce walan tastadi wa an ta'dilu bainal nisa'i ba ku iya yin daidaitawa wajen so wurin matan to tunda Allah ce ba ku iyawa to ai kaga ba iyawa kenan saboda haka shi ne sai maza Allah sai ce to saboda haka shi yayi wanda ya ka iyawa shi kuma wanda can ya ba mu Allah shi kenan saboda haka ba a shi ne abinda ba a so na rashin yin adalci tsakanin su matan guda biyu ko uku ko hudu ya danganta da kowane ga mutum to shi ne Allah yake magana cewa ya san duk abin da a cikin zukatanku wa kana Allah ubangiji bai gushi ba aliman halima masani ne kuma sannan haliman mai haƙuri ana cewa halimu yana gaba da watan sahuru kama a ce wanda yake mai haƙuri kaga asaburu mai haƙuri halimun kuma shi mai haƙuri ne amma ka ce halimu ya fi zama gaba saboda shi wato na halimu shi ne wanda za a yi ma'abu ya gani ya sani an yi mailin amma zai kawo da kai kawai ma bai masu an yi ba to halimu kenan kaga sai ubangiji wa ɗauke sarki shi ne za a yi malahi tunda kaga shi ya halicci bayi yan masa komi duk abin da addade masa na ni'ima da komi amma kuma suka zo suna saba mashi kuma ƙarshe duk da haka nan sai Allah ya kawo ma bai masu suna yi ba shi ke nan maraukin a kama su a azabtar da su a masu hukunci tana ga Allah ba bai kama su ba to halimun kenan Allah subhanahu wata'ala
لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء raqiba
sai kuma Allah madaukakin sarki ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mashi la yahillu lakan nisa'u to daga yanzu ha manzo Allah sallallahu alaihi wasu mata ba su halatta ba gare ka min ba'adu bayan waɗanda guda tar dinga da aka ambata din nan can baya ko wato sune Allah ke magana cewa yanzu bai halatta gare ka ka aure wasu ba wala an tabaddala bihin azwajin min wala an tabaddala bihinna min azwajin haka nan bai halatta ba gare su baka canza su da wasu mata ma'ana ka sake su ka auri wasu madalin su shi ma ba a yadda ba walau ajabaka husnuhunna ko da kyawun wadancan din ya kawatar da kai ya wadanda ka gani yanzu kana da bukata kana da ra'ayin su to yanzu an dakatar bai halatta ba illa ma malakat yaminuka sai dai abin da damar ka can mallaka na ku yanzu kenan wannan kan sun halatta gare kamar irin su ma da suke diya kenan wanda ya dace mun ga ce ta haifi sai da Ibrahima sannan sai Allah ce wa kana Allahu ubangiji bai gushi ba ala kulli shay'in raqiba mai kiyayewa ne bisa ga dukkan komai ga abin da yake gudana to kaga nan Allah ya ce manzo Allah la tahillu lakan nisa'u wasu mata ba su halaka ko ko ka ce la ta hillu ko la ya hillu duk ana karantawa saboda haka shine bai halatta ba gare ka ka aure wasu mata waɗannan da ake magana din su ne guda tara din waɗanda kowa riga da ya san su a kamar yadda muka karanta su din a cewa kamar yadda sai da Aisha kenan sai da Hafsa da sai da Ummu Habiba bintu Abi Sufyan din Saudatu bintu Zam'a su Ummu Salma bintu Abi Umayya da Safiya bintu Huyay bin Ahad da kuma Maimuna bintu Haris al-Hilaliyya da kuma Zainab bintu Jahsh da kuma Juwayriya bintu Harisi to su ake magana cewa bai halatta ya sake auren wasu bayan sai su kuma Allah ce ko da abun wato sun sauran wanda har gani da sun kawata ka to nan wani akwai magana malamai kam saboda ayan kadi ba ya ka kawo an tawayin annabi kenan ko saboda haka shi yasa malamai sun yi maganganu game da wannan din a wasu sun ce abin da yasa wato Allah ya ce yayin maza Allah haka nan din saboda wai tun da dai can baya ai kaga ai mun karanta can Allah madaukakin sarki ya ba su zabi cewa su zo in sun suka yi a ba su zabi wato ma'ana suna son su rabu da manzo Allah sallama su taho za a sallame su kuma sallama mai kyau ƙarshe kaga su sun ka zabi cewa za su zauna da Allah da manzo Allah ko to sai an ka ce matsayin tukuici ne Allah ya ba su tunda sun ka yarda za su zauna da Allah da annabi din to bari ma shikenan sai Allah ya hana ma manzo Allah yanzu kai ya sake auren wasu shikenan da bakin su an ruhe wasu sun ce a a ba haka nan bane saboda haka aka haka nan wato kawai an tawaye manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam don haka sai wasu sun ce ita wannan aya an shahita cewa wai bai halatta ka sake auren wasu ba wannan aya an shahita wanda suka ce kuma abin da ya shahita wani hadisi ne ya shafe ta kasa akwai malaman da suna ganin cewa hadisi yana iya shahi aya wasu kuma suna ganin su su da haka na dan ba sai hadisi shahi aya ba to suka ce aya watan hadisi ne shahi wannan aya da wanda aka rusa daga sai da Aisha radhiyallahu anha wanda ta ce watan matu wafiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hatta uhilla lahu an yi tazawwaja min an-nisa'i ma sha'a tace manzo Allah bai yi wafati ba sai da an ka halatta mai ya aure duk matar da yake so kaga maganar la tahillu lakum nisa'u min ba'da wata tasu kenan wannan hadisi sai an ka ce shi ya shahi wannan aya din saboda haka wannan haka imam dabari ya kawo shi a cikin tafsirin shi sannan kuma sai kuma a wani lafazin hadisin kuma abinda zai ke cewa ma mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta halallahu lahu lahu nisa'a da ka manzo Allah bai yi wafati ba sai da Allah ya halatta mai aure matar da kasu kawai wannan imamu nasa'i ya roce shi da tirmizi da imamu ahmad da tabari da shi ba a cikin tafsir nashi da imamu al-qurtubi shi ma ya kawo shi to kaga kenan wannan hadisi kenan sai wasu ka ce a'a wato shi hadisin ba shine shahi ayar ba wata aya da ce ta shahi wanga hadisi din sai sun ka ce ai akwai an ruwaita daga ummu salama radiyallahu anha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace ai watan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai aure wata mace ba shine yake cewa take cewa a watan lam yamut rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta halallahu lahu an yatazawwaza min nisa'i ma sha'a manzo Allah bai bar duniya ba sai da Allah ya halatta mai aure duk wanda ya kaso ta mata saboda haka yace tace to kuma shine kaji Allah na cewa eh shine Allah cikin wannan aya din turji man tasha'u min hunna wa tuwayi ilayka man tasha'u sai tace ita wagga ayat ita ce ta shafa wagga nan ta gaban ta din wagga ayat da muka gama yanzu da dazu dazu din cewa turji'u turji man tasha'u min hunna ilayka turji man tasha'u min hunna wa tuwayi ilayka man tasha'u sai sun kace ita ce ta shafa wagga illa ta hillu lakan nisa'u min ba'd saboda haka kaga kenan ba hadisi ne shahi aya ba kenan wata aya ce kenan ya uwarta ita ce ta shahi ta wannan haka imamu al-qurtubi ya kawo shi yace kuma imamu dahawi ya goce shi da imamu al-alusi shi ma ya kawo shi a cikin tafsirin shi ma yace kuma tirmidhi ya fitar da hadisin da abu dawud da nasa'i da hakimu da ibn al-munzir haka shi alusi ya faɗa tafsirin nashi na ruhul ma'ani sannan ibn kasir shi ma ya kawo shi na shi tafsirin shi ma a wannan hadisi saboda haka sai sun ce to ita wannan ayat ta shahe wadda at watan ayar farkon da an fara karantawa ita ce ta shahi wa garan ne ta gaban nata din sun ka ce ai an yi iri na cikin suratul baqara ma ai saboda haka ai an karanta ta cikin suratul baqara da Allah yake cewa wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ghayr ikhraj wanda Allah yake cewa wanda sun karasu sun kaban matan su to abinda za a yi za su an wasiya dole za su yi matan za su zauna a cikin gidan nasu shekara guda shine ta kaba shekara guda ta da ka gani ita aya ita aka fara karantawa ga su wannan sura bakar ne sannan sai a karanta ta gaban ta din wadda ta shahide kuma wato shine wadda Allah yake cewa wato wallazina yatawaffawna minkum yazruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara sai Allah ya ce yanzu wata hudu da kwana goma su ne ta kabari kaga kenan watan sai sun kace don haka nan wurin don an fara karanta wa ayat ta shahe wa ganta gaban ta ai ba laifi bane tun daga ta an yi da cikin sosul bakara saboda haka kaga kenan a malamai haka su haka wannan wanda Imam al-Qurtubi shi ma ya kawo shi a cikin tafsirin shi daga Nahasu sannan shi ma Ibn Kasir shi ma ya kawo shi din to kaga kenan wannan magana kenan kaga ta malamai akan wannan aya cewa ba wai an takura manzo Allah ne haka ba sannan shi Imam Nahasu kuma sai ya ce yace to wallahu a'lamu yace kuma wa hadha aula ma qila fil ayati yace shi dai wuri ne wagga magana ita ce hida cewa duk cikin abin da za a faɗi na malaman tafsiri wagga ita take kaga kenan ma'ana ya zama a sakura manzo Allah ba an bashi dama yana ya wani matar da ya kaso to shi ba wanda hasu yace wannan shi gare shi shi take haka Imam al-Qurtubi ya kawo yace kuma yace shi ne zancen sai da Aisha kuma ai don haka yace da zancen da Aisha ta yi da kuma nawan ga ayat da an ka ce ai duk an ka ne wa sun zama magana ta zama guda ɗaya saboda haka wancan hadisin da aka ce sai da Aisha da wannan magana ta zama kala guda saboda haka da haka shi ne suka tabbatar da suke cewa ya zama kala guda ke suka ce kuma tana iya yiwa ya zama ita kanta masu da aisha din tana nufin wato an halatta manzo Allah din wannan ne da wannan ayata alqur'ani din cewa an halatta mai ya aure shi ma kuma wannan shine maganar sayyidina Ali bin Abi Talib da Ibn Abbas da kuma Ali bin Husayn da Haku wanda duka haka Imam Qurtubi shi ya kawo su sannan wato sai can kuma sun ka ce wato abinda ake nufi dai Allah maɗauke sarki watan aka ce Allah ya haranta mashi manzo Allah sallama su matan na manzo Allah sallama saboda Allah ya haramta su su aure wani bayan manzo Allah to wai shi yasa shi ma sai Allah ya ce to shi ma manzo Allah an haramta mai shi ma ya aure wasu su ma a saka musu tunda kaga in manzo Allah ya rasu haramun ne su wani aure su to wannan haka wasu malamai sun kace shi kuma wanda aka Umar bin Sahal ya faɗa bin Hanifin Imam al-Qurtubi shi ma da shi kawo wannan din a sannan wasu malamai sun kace abin da ake nufi da bai halatta ba gare shi dai a wasu matan wata waɗancan sinfin da an ka zano din su ne ake magana su ake nufin cewa su kaɗai ne kalar su ɗaya halatta ya aura sinfin waɗancan guda bakwai ɗin ban ka zano din su kaɗai ne ya kamata watan ya halatta ya aura wanda shi ma haka ibrahim da ka'abin ya faɗa da ikirma da abu razinin da kuma shi kuma ibn jarir a dabari shi kuma shi yace to shi wa magana da shi kuma ita zaɓa haka imam al-qudsi shi ma kawo shi da alusi da ibn kasir su ma saboda haka don haka amma sai aka ce to su waɗanda sun ka faɗi haka sai sun ka ce to ita wannan aya din ta zama mutlaka kenan don haka suka ce to la yahillu lakan nisa'u dinnan da an ka ce ma'ana ta ai abin da ake nufi da shi shine ba yahudiya ake nufin bata halatta ka aura ba ko ba nasariya sai dai kala waɗancan sun da kaji an zana da su kaɗai ne halatta ka aura ne wanda su ne aka yi wa kudi ne kawo saboda haka magana kuma wasu suke cewa wato ya kasance shi manzo sallama gare shi halal ne ya aure duk matar da ya kaso don haka ga daga baya ne sai Allah ya an ka shafi wannan an ka ce a'a to a takaice dai kaga an samu maganganu guda biyu shi ibnu jarir al-dabari ya tafi cewa wato ana nufin waɗanda sinfi su kaɗai halatta ya aura su kuma sai imamun na hasu shi kuma ya tafi akan cewa a'a ya halatta ya aura ga ayat an shahi ta da wannan ayat din to da yake lokaci yayi dai za mu yi addu'a na kuma insha Allah sai dai gobe mun dawo sai mu dora muna fatan da muka daidai Allah karɓa mana kurakuran mu Allah ya fi mun Allah tamta da mu daidai mu muka gyarawa Allah faran manzo Allah sallama Allah ya biya mu da kuma bukatun mu kai mu kidaya da mana jagora cikin dukkan lamuran baki daya dukkan abin da muka fata kai muka roƙo Allah muna fata Allah ya tabbata mana bamu abin da muka ji ba tsoro na shari Allah ya kare mu daga gare shi alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shi yayi mana dukkan abin da ya tsananta gare mu dukkan abin da al'umma musulmi suke shi cikin takura da kunci muna roƙo Allah shi yayi muna alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين